ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha ɗaya ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na na goma ko za mu tashi darasi na sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha na babban malami الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ما لا هذا عدل في كوفة لي نبوكي نشيد لا متاكي نبوكي إنما ليدي النعي الجائز شراء ko sanarwar da ta halatta dangane da abin da ya shafi mamaci idan mutum ya mutu wata irin sanarwa ce ta halatta a yi za ga ana ta sanarwa kala kala to shine ma da yace matsala ta 23 shine wa yajuzu ilanul wafat ya halatta a sanar da mutuwa idan lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'y al-jahiliya idan bai gwamu bai yi kamanceceniya da irin sanarwa ta jahiliya ba idan bai yi kamanceceniya da wannan ba to ya halatta kamar yadda zamu ji a jahiliya suke yi wa qad yajibu zalika wajibi ne ma ai haka idan lam yakun inda man yakumu bi haqqihi idan ba a samu wanda zai tsaya da haƙƙin mamacin ba a wannan lokacin na ne min al-ghusl na wanka ba a samu da yi mai wanka ba wajibi ne a sanar da mutane ko wani ya iya wanka wa takfini da yi masa likafani dan za a ga abin ta kai wani lokacin aka yi mutuwa a wasu wuraren ba a samun masu yin wayannan abubuwan da akwai garin da ake gaya mana wato wata mata da ta mutu wani jahilin kusurwe man kato ne wace ta dan ka ga auka ne ai namiji ya wanke mata in dai ba matarsa ba to shine yace kawai ya mata wanka wanda wannan kuskure ne sai ma da yace gwara a kirawo macen da bata iya ba ba a ce ta kwakwara mata ruwa bare kuwa da da namiji ya je ya wanke ta to sai ma da yace wa salati alaihi da yi masa sallah din ba samu wannan ba wajibi a sanar wani hawi zalika da makamancin haka وفي أحاديث أكون وانا مكانا دمجي أفيا حديثي الأول عن أبي هريرة حديثي نبركو شيني دقى أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا النجاشي با أتوا نجاشي فاقو سنة إن شاء الله أكن جيمون نجاشي كون النبي عليه الصلاة والسلام يا إيجي لهم متوى النجاشي في اليوم الذي مات فيه أرانا ذا يموت ranar da najashi da Allah madaukakin sarki ya bamu wato labarin ta ƙarshen surat al-imran wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab wannan ayar akan najashi ta sauka ashaba sunan da kenan najashi title ne na wanda yake mulki a habasha kamar fir'auna shi ma title ne kama a ce shehun barno ko lami dan adamawa ai duk ba sunan su bane to shi ma wannan haka yi kisra najashi fir'auna duk ta yi ne ba sunaye bane shi ta fir'auna wannan wannan da ake gani ba sunan sa kenan bai na da suna haka tambaye ni sunan ga ba sani ba dan ba abin da ya mun zabi ne amma dai title ne kawai to sai ce um biliyomin ladima ta fihi a ranar da ya mutu kare da ilal musalla annabi ya fito zuwa ga musalla aka ce musalla gurin taron da gurin da filin da ake fitowa ya sallaki ba gurin da ake salla farilla ba farilla ba filin betal fasaffa bihim annabi ya mutane zahu wa kabbara arba'a yayi kabbara guda hudu wannan yake nuna ya halatta ayi salatul ghaib sallama wanda baya nan idan mutum ya tafi ingila sai mu da ana tsammanin garin da ya mutu ba ya masalla ba ya halatta su ba ba kowa ba kowa a gaban kwata shi ya masalla amma idan an masa ya halatta ba dan wasu dauka suke kuma bayan an yi a kuma ba a yi haka wanda ba a yi wa sallah ba shi ake wa wanda ya mutu a ƙasar kafirai ko mutu a wajen wani abu da ake tsammani ko irin yan ta'adda suka afka musu suka karkace su ba sallah sai an nemi shi a rasa ya halatta a yi masa sallah salatul gayi a zo kawai a tattaro jama'a a yi sallah na'am kamar ya rikin cancanta ta wata fuska ana ganin ba malamai bane ko ana ganin in dai musulmi ne na'am ba matsala in dai musulmi ne shi kenan eh amma misali haka ce wanda ba su cancanta ba maguzawa ne suka cancanta suka yi zalla ai ba a yi zalla ba ba ma guje yi zalla saboda haka ba wannan ba su cancanta ba sai a yi amma in dai kawai ana ganin cewa a yi garin ba manyan malamai bane a gurin amma dai wanda suka yi ya yi wa annabi suka yi ba komai a majamilayin yan wanda yin kenan sai a zaki zalla kwarai kuwa in wanda ne suke zalla in shi a suka tsaya a kan mutum sai a zaki zalla kwarai kuwa to sai yace a karaja hu shaytan wa gairihi ma wa sayati zikruhu bi jami'i ziyadati amma dan zai zo da dukkan tsare-tsare min muqtalifi turuqi da hanyoyin da wanda suke wanda suka saba fil mas'alati a mas'ala ta 60 fil mas'alati 60 ba a matsala ta 60 nan gaba za mu zo mu ƙara tattauna matsalar alhadisu sabiya hadisi na bakwai mala yace a tsani na biyu an anas qala qala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa sallam yace akhadha rayata zaid zaid bin harisa ya riki tuta fa usiba da kai mai shahada thumma akhadha ja'far sannan ja'far ya zo riki tuta shi ma wannan a wani yaki kenan yakin mu'uta ko saboda haka Jabir bin Abi Talib kalin Annabi alaihi salatu wasallam shi ma ya rike tuta fa ujiba shi ba aka yi masa shahada thumma akhadaha Abdullah bin Rawaha sana Abdullah bin Rawaha bayan an wa binta shahada shi ma ya rika fa ujiba shi ma aka yi masa shahada wa inna ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tadriba aka ce har aka sami idanun Annabi alaihi salatu wasallam suna zubar da hawaye ثم أخذها خالد بن الوليد sannan Khalid dan Walid ya riki tuta bayan wayancan ukun sun yi jihada min gairi imratin ba tare da an nada shi ba shine min gairi imratin ba tare da an nada shi ba ba wanda yake zama shugaba ba ku ji halahu ko sai Allah madaukakin sarki ya sa aka bude gari aka samu nasara dalilin Khalid dan Walid sai wallahi mabdu saboda haka shi ne jagora na hudu amma shi ba ya mai shahada ba akaraja wal bukari wa tarjama lahu bukari ya fitar da hadisin ya kawo tarjama da kuma wallazi qablahu da wanda ya hadisin da ya zo kafin da bi kauli da fadin da cewa babu rajuli yar'a ila ahli al-mayyit bi nafsi babu da yake magana akan mutum zai iya kela zuwa ga wato ahalin wanda aka yi wa rasuwa zaka iya zuwa ka ga mu cewa to sai dai ku yi hakuri wa da kuma da yin tabiya Allah madaukakin sarki ya sa ya jira وقال الحافظ امام الحافظ ابن حجر yake cewa fa'idatu hadhihi tarjuma fa'idar wannan tarjuma kuwa sai ta al-ijaratu tana nuni akan cewa ila annan na'ya cewa ita sanarwa laysa mamnu'an kullu ba dukan ta aka hana ba ba dukan sanarwa aka hana ba an gane ko wa inna ma wato nuhiya amma kana ahli jahiliyyati yasna'u yasna'unahu abin da aka hana shi ne abin da mutanen jahiliya suke yi wataƙila da ba wani yana sauraro ya jiya ya jahiliya take yi domin ana ta sanarwa yanzu an yi mutuwa sai kai ta ji a rediyo ka ji ka kuma ji wani gidajen rediyo ma har a tsaida abubuwan da ake gaba ɗaya a sako waka ko abin da ya kama da wannan amma a shekarun baya ko lokacin can baya za ga in mutum ya mutu sai a saka waƙar bashir ta ce a gidan rediyo sarki ya Allah ko lallace ni dai ra duba dan 98 lokacin da wace ya razuwa ire-iren su zaka ji an saka kawai da dai ana yi wasu kuma yana da rediyo kawai sai a saka sai a sako Qur'ani da yake yi shine ma ne yake cewa su jahiliya yadda suke fakanu wato yursaluna ko yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit sun kasance suna aika wanda zai je ya kira ya bada labarin wato mutuwar mamaci ala abuwa da juri ƙofofin gidaje ne ji ƙofar wannan gidan yanzu ya jama'a wanda Allah madaukakin sarki sarkin waje kaza ko mai unguwa kaza Allah ya masa rasuwa kaza da kaza ya yi ta wannan bayani shine ala abuwa bin duni wal aswaqi da kasuwanni yadda kaza ana yi kuwa jama'a haka zai rika yawo guri guri yana faɗa yi kuwa jama'a an an liman ya ce a zanar da ku wani dan wani alhaji wani mai kaza mai kasuwa a guri ko mai jago a guri kaza da yaya kaza a ta bayani wannan tunzararwa ce irin da jahiliya ya namu zai faɗo shi ne bayan an sanar da mutuwar kuma bayan mutuwar a dora an kai mutum ba amma za ka ga saboda yana da kuɗi a gidajen rediyo ana ta faɗa tun shekaran jiya aka kai shi wannan sanarwa ce ta jahiliya amma idan kafin kai shi ne misali ya yi rasu da daddaren nan sai aka tara a gidan rediyo da ba a gobe za a kai shi karfe takwas shi kenan da zara an kai shi ya isa kuna ɗora ya zama sanarwar jahiliya kuma an fahimta da kyau ko ma'anar jahil shi ne a sanar da mutane sun sani shi kenan amma ci gaba da gaya wa mutane kuma bayan an binne shi wannan jahiliyar cikakkiya to tambaya to wanda kuma za a yi ta sawa ba a yi ta rubuta a social media ne kuma an binne shi shekaran da wata amma ya yau ma ya rubuta cewa wani wani wani kaza karshe kuma ba a formulan da aka kawo irin wancan ya shiga ko bai shiga ba ya shiga ko san shi karatu ne gaskiya kake so da ba shi karatu da dai ya dauka dai babban in dai gaskiya kake so zaka ga wajen ta kanka ne shi sai biyo ta kanka kai shi amfanin karatu ka zo tuna wa zaji za mu zo za ka ji tuna wa zaji a dai shi za ka ba ka zuwa karatun mutuwa ka mu zuwa yi za ka ji tuna wa zaji kaje wani duk wannan magana tana nan shi ne amfanin karatu duk wannan abubuwan da kuke hararowa tunda malamin da ya nayi na ne yaro ba wai dan mene inda bane duk ya kawo irin ire-iren wa'annan abubuwa za mu ji za mu ji menene ya halatta me kuma ya zama kawai yayi ne wani ba abun ba za ga wani jahili ne kawai sai ka goya sai ka kasa bambance mai zuwa makarantar da wanda baya zuwa in wani abu ne da su ai kamar muna yau wannan misalin ba zai ni a dawo tunanin ba zai yanzu idan ba zai ya taso don Allah murna za ka yi ko ta kai amma murna ai happy birthday I am plus one la hawla wala quwwata illa billah you are plus one you are minus one wallahi za ka shekara arba'in da biyar a duniya malam ka shekara talatin yanzu ina murna saura sha biyar ai kamata ya ka shiga wani yanayi cewa saura sha biyar duk numfashin da ka yi a baya ba za a kuma irinsa ba na ku wanda ya yi talatin Allah kuwa akwai ban tsoro duk wanda ya san kwanan da ƙarewa yake za ka tsoro da yake domin za ka kuruciya ta guda ne kana kare girma kuma wahala da kare ba yawa Allah kana kallo gwada mutum ya je kara arba'in kowaye shi duk kudin sa kuma raguwa zai rage sai ga ganin da ya ragu wani noti ya kwanci a kogonsa haka abubuwa gaba ɗaya sai an da rajistin din sa za a yi ta yi kuma wallahi ba zai koma normal ba sai dai a gyara ya rika shan magani dai ya tare koma haka na in zamantis ba suna ba ce da banji wani abu ba kana kallo musamman yi mutum shugaba ne yan boko suna jin kayi an gane ko to wannan shi ne ba za mu je zuwa to mala yace irin wannan kuntu sai nace in ji malam wa in kana hada musallaman mala yace idan wannan an sallaba fasiyahu bidalika ala ru'usil mala'iri yace yin jela kuwa da mutuwar ala rubutul manairi akan wato mumbarai ko hatumiyoyi ya kunu tun da muke manairi jami'i ne na manara din lafi ya kunu na ayin mimbari aula ya ce in dai wancan za a ce a rika zuwa kofar gidaje ana fada bayan an ji abin da mutum ya ce wanda za a zo a ta faɗa kuma akan mumbari ko a gidajen rediyo yace ko shakka babu wannan ne yayi ku zama na alifamin baji aula in dai wancan za a ce zuwa kofar gidajen mutane da kasuwanni a faɗa yake to min ba da aula a saka namu ma na zamani walidhalika jazamna bihi fil faqrati allati qabla hadi kita muka yanke da shi irin namu a paragraph din da sakin layi ne zo shaula na baya da muka wuce yace yasa muka yanke irin wannan malam bi kale mu bi ce wa kad yaktaru bihi umurun ukhra ana babu ta al'amuran daban bayan wannan hiya sune fi zatiya akan kansu muharramatu ukhra su akan kansu ana gwamawa bayan sanarwar su ana gwama su da wani abubuwa da yake haramun ne daban akan kansa haramun ne ballan na sanarwar da me ake gwamawa sai yace mithlu aqdil ujrat ala hadha siyah shine misalin karɓar kuɗi wajen wannan sanarwar idan za a yi sanarwar irin wannan ta haramun din kuma wuce an ba da kuɗi sai ka ba da dubu biyar za a yi ta sanarwa a rediyo ka aikata haramun kuma sarrewa kuɗi to su kuma a san lokacin sai a ba wa san kira shi ma dubu biyar ko dubu biyu ne ta yawo yana faɗa kwana uku ne yana faɗa iya jagalin ku iya kuɗin ku iya jagalin ku idan an ba shi kuɗi kaɗan ya yi awanni yana faɗa ya gama idan an ba shi kuɗi da yawa ya kwanaki yana faɗa to saboda haka a lokacin ka ji sanarwar ta yi yawa to mai kuɗi ne mutu fara gidajen rediyo ma a haka ne yanzu in ka ji sanarwar ana yawan maimaita ta idan kana so a sama qur'ani sai ka ware kuɗi a sako su da jira kullum na sun zai ta tilbo da ma in zo ko a karatu sai ya kai ya komo to sai ta kai ya komo kai ma alaka tunda masu kuɗi ne ko a ɗauko wani sa'adu da galibi wanda zai rika rawar murya shi ba a sako ya danganta da kuɗin da ka bayar sai a ɗauki wani ƙwararren ƙari a sama wanda zai kai zai ja hankalin mutane ya danganta da kuɗin da ka bayar in ko ka ji an zo a iya labarai an faɗa to baka da kuɗi kawai sai a zo ko a labarai dubu biyar ka bayar ya isa to sai a zo ko a nan shikenan amma an ka bayar kuɗi na musamman to za a rika bibiyar har idan zo kake a je tsakiyar inda ne a sa to sai ka ba da kuɗin mai tsoka domin kowa yana sauraron wannan shirin ko wani shiri na siyasa da ake sauraro to shine malam yake idan kaga irin wannan iya karɓar kuɗin shi kansa aikata haramci ne ƙarin haramci shi a ɗebo a kuɗin mamacin a bayar nan kuɗin ka ne kawai ba kuɗin mamaci ba ka bayar saboda abuja kake aiki ko kana jiran musamman kana aiki gwamnati sai ka ba da kuɗin iya wannan haramun kai na kuma ga inda kuɗin zane haramun kan haramun ke ka ci kuɗin marayu duk wanda ya ɗauki kuɗin marayu ya bayar aka yi sanarwa ya ci kuɗin marayu to shine mala yace wa madawul mayyiti bima yu'lamu annahu laysa kadhalik to ga dai din gujan ban mamaci bima yu'lamu annahu laysa kadhalik akan abin da aka san ba haka yake ba mutum zai wuce zuwa da kawai Allah sarki mutumin kuma wallahi ƙarya yake ba mutumin kirki bane wai saboda kawai annabi alaihi salatu wasalam an zo biya daga ya ce waje bane an kuma zuwa da wata ya ce waje bane sai a ɗauko mutum an san yana shuka tsiya a gani duk inda aka koma jeji za a tsira Allah ya raba mu da kai amma an zo gaban zai Allah su mutumin kirki ai zai ba kaza kuma ƙarya ake to wannan shi ma haramun ne to Allah bai wajen zargi za ka gaya wa cin hanci za ka baki saboda kawai ka ce mawa na mutum kirki ne zai hau ko biyu ke yanzu duk wanda ya gawa biyu ke tun 2010 idan ka kuje yanzu za a fito ma da wato me ake kira bayanansa za a gaya ma inda first class ya fita an sani inda second class offer ya fita an sani duk abin da in ma ladan zama aka baki za a gaya ba biyu ke tana da ji har wanda ya fita 2000 ne shekara goma sha tara tana da wannan sai kuma yanzu Allah bai da rekod din ka yanzu za ku tuna ba kun gane misali ya zamto biyu ke tana da rekod din ka tana da rekod din ka gaba daya na karatun ka tun daga farawa har zuwa ga gefe da script din ka za a fito da shi sai kuma zamto yanzu Allah tuna ba za ku cewa Allah ba wani mutum kin bayan ƙarya ne kowa ya san cewa an rabu da kayaye ya idin mutane to baya wa Allah kar ku dauka wai shaida ku iya shaida ku kawai Allah zai ji a gaji aljanna kalla sun makalla sai ya tabbata haka ne idan mutumin kirki ne shi kenan ai kaga akwai wani mala hasan da ake gaya mana nan a can gurin ne gurin zaman sa satin nan yau duk wanda aka nuna hoton sa zai ga nan yana yawan zama a nan dan tudun mai duk karatu sai ka bu yana bibiya ana faɗa ma da zaman da nuna mun biyar tattauna da muke cewa a me san karatu idan adabul mufrad na ga yin tambaya yana dariya an take kunyi da tsawon sai ya sai ya faɗa ma abu mutumin haɗe da ne an ce haɗe da ne mala hasan mataki ne yana yau nan ne gurin zaman sa always kuma ya dade yana zuwa karatu to kaga wannan ita ne shaida kowa a nan ya san shi a gurin karatu shi ne shaida mala zama ya saka shi a gurin din mu nan mun ta kai an nace wudi dan yawanci mutane su gani kuma jirgi duk wanda ya ganji zai gane yana fata shi ne za ku ga baya sa hula yana yawan zama a can to Allah ya masa rasuwa muna fata Allah ya ji kansa daga ba Allah ya sa alkhairan sa su bi shi kuma dan nan tudun maliki ne waje wajen markaz anan amma an je a san garin su yarda a jawo to saboda haka wannan shi ne ka ga alkhairin ka da kake ji za a faɗa to shi ne zai bi ka to shi ne wanda ya kurke cewa waje ba ba wai a kirkiro ƙarya ba a nada ba shi wani ba shi ba to shi ne malai yake cewa haka zaka ji suna ta faɗa ka kauli in ka ji suna cewa as-salatu ala faqril amajid al-mukarramin as-salatu ala faqril amajid ku zo za mu yi wa faqr abun al-fahari al-amajid manya manya al-mukarramin ababan girmamawa ku zo za a yi musu sallah bayan an zanfa ke ka ayayi ana faɗa wannan kalmomin cewa mutumin kirki ai ne kaza ne kaza kuma ƙarya ne a in irin wanda ya wuce kawai mai gon kai kai ya gaje to ya dai ya yi to Allah ya ce wannan sun fi ka da iya nan wa baqiyatu salaf al-kiram sani sai ka ji wani ma saboda ƙarya yana ai shi ne ragowar wato magabata na kwarai ai wannan ba Allah ragowar magabata na kwarai kenan da kake gani eh baqiyatu salaf al-kiram ragowar magabata na kwarai alkiram wanda suke wasu girma a salihin wato labiyayyun bayi matsala ta ashirin da hudu wayin ta habbu lil mukhbiri an yadlu wa minan nadi an so ga duk wanda zai bada labari idan zaka ba mutane labari cewa wanda ya rasu ka ce an yi kaddiru lil mai ka ce to ku nema masa gafara wanda dai ya zo dai ku nema masa gafara Allah ya ce masa haka ake sanar da mutuwa لحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال saboda hadisi Abu Qatada Allah ya kara masa da yake ba sa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jayshil umara manzo kira da an Allah tabbata a gare shi ya tura rundunar jagorori ana cewa jayshil umara saboda jagororin da aka tura alirai aka tura har uku shine dan labarin da muka kawo a baya nawa na jayshil mota ko yakin mota فقال زيد عليكم واتو زيد بن حارثة na hore ku da cewa wanda zai jagorance ku a yakin nan idan komanda idan su zai dubi da harisa shine na farko bai rufi ba zai dubi annabi yace idan aka yi wa zai shahada fa ja'faru bin abi talib kalida ja'far da abi talib shine na biyu ku duba ku ga inda ake nuna ma tantance ake duba da tsawon da ya taso shi fa Jabir da Abi Talib ahlul bait wannan muna yadda magana ne muna jefa magana ga yan jiya da yake cewa sai da Ali ai ahlul bait ne ya fi Abubakar da kuma da Uthman da Jadda a to ai ji ba ruwan idan aka zo magana jagoranci ba ruwan mu da gida musulunci ba ruwan da gida ana duba tantanta ne kawai haka musulunci yi shi za da aka zo nan ai ahlul bait ne biya bi domin shi dangin annabi ne me yasa annabi bai gabatar da jiwa bara ku ji fa abdullahi bin rawaha al-ansari bai nufi ba jafar idan aka yi wa jafar wato bin abi talib shahada to abdullahi bin rawaha ya zama na uku al-ansari wa sama jafar to baraku mahallu jayi da nake so ku rike kawai sai za a jafar da abi talib wa kaba aina haka wa qama sai miki sai miki sai yana miƙewa sai mai baro ba da je ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah da mahaifina da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya bakin Allah. Sai ya ce, Ma kuntu arhabu an tatta amila alayya zaidan. Yace, me ya faru har wato ya zamto farjini na ya yi ƙasa aka dora zaida a kaina ba ka nan zama na farko ba wani dalili ne yasa ya rasu Allah aka gabatar da zaid bin harisa a kaina ya fara zama jagora alhali ga alakan mu da kai ni dan gida ne ahlul bait ne kaza kaza kaza kala sai annabi ya ce imri ku zartar da abin da nake na cewa waye zai zuwa farko zaid bin harisa fa innaka la tadri ayya zalika khairu domin abubuwan nan da na faɗa baka san menene alheri a cikin ba saboda haka hakan dai da nake haka za a yi kai da biyu fandala ku sai suka tafi yace falabi su ma sha Allah suka zauna tsawon kwanakin da Allah ya gada fa su zauna ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد المنبر أنا هذا كنت في kwanakin da zaki kawai ta ga wata rana annabi ya hau kan minbar kafin ki dawo wa mara an yi rana as-salatu jami'a annabi ya umarni da cewa aje a gida as-salatu jami'a a tattaro a haɗu a gurin sallah kawa da kaji wannan gelatu kowa ne wani sa'i as-salatu jami'a a zo a tattaro gurin sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo jira da mutum Allah tabbata a gare shi ce na ba khairun alheri ya sauka aw ba ta khairun ko mun wayi gari cikin alheri aw saba khairun ko kuma alheri ya zo shakkar rawi a kalmomin nan guda uku yana kokonto wa sai annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa me faru yace shakka abdullahi abdurrahman ya ali ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi babban malami ne da akai in ba irin sai ba malik ba za ka gwama shi da kowa ba da hadisi ba Abdurrahman ibn Mahdi shine mai ruwaya yake ala ukhbirukum an jaykum hadha al-ghazi annabi yake bana ba ku labari bayan ya hukan mumbar bana ba ku labarin rundunar ku ba a wannan yakin da suka tafi domin akwai wasu na gida annabi yake bana ba ku labarin su ba me suke ciki yanzu innahum intalaqu falaqaw al-aduwa to ga labari ya fa domin wa malaika suka yi majiki ya ka buɗe wa annabi alaihi salatu wasalam hoton su gaba ɗaya yana kallo yana madina amma yana ganin sa inda suke duk wani motsi da suke yi saboda haka sai ya ce innahum wato su in dalaku sun tafi ba laqaul aduwa sun haɗu da abokan gaba fa ujiba zaidun shahidin shahidan yace suna cikin yakin nan yace wato an yi wa zaidu shahada an masa shahada fattakiru lahu ku nema maka gafara shine ba Allah ya yarda annabi ya ce to ku nema maka gafara fattaghfara lahu an-nas sabai ya suka masa suka nema masa gafara thumma qada liwa Ja'far bin Abi Talib ana gaba da ma da wuce bayan shi Ja'far ya karbi tuta kawai sai Ja'far bin Abi Talib ya rike tuta shi ma fashadda ala al-qawmi ya kaiwa wato mutane farmaki shine ya karanta musu yadda ka a da ke da ka haka domin a ɗaya ruwa ya zai da nuna sai da aka tare ba hannun dama ya rike da hagu aka kuma tare na hagu ya tattara gudunmin da ya makale da haka a haka gaba ɗaya yi za zai tashi ranar alkiyama da fukafukai domin gaba ɗaya hannayensa an jire su a gurin yaki jabar ibn abi na da ke ma abokin fukafukai to saboda haka annabi yake to shi ma ya tsananta wa mutane hatta kutila shahidan har sai da aka yi masa shahada yace ashhadu lahu bi shahada ina ina tabbatar masa da cewa yayi shahada fastaghfiru lahu ku nema masa gafara thumma qada liwa abdullahi bin rawaha ana haka da hukun da yake da juda shi ne abdullahi bin rawaha fa asbata kadamai shi ma ya tabbatu da diga digansa hatta ku tuna da yin har sai aka yi masa shahada fastaghfiru lahu annabi yace ku nema masa gafara shi ma thumma qada liwa khalid bin walid ana haka sai kalin bin walid ya je rike tuta shine mutum na nawa na hudu walam yakun min al umara baya cikin komandodin da aka dora huwa amara nafsuhu shi ya dora kansa thumma rafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isba'i sai annabi ya daga yanya tsunsa guda biyu fa kana yace allahumma huwa sayfun min suyuti wannan bawon Allah da ya dauka takobi yanzu takobi ne daga cikin takobinka tun daga na ake kiran sayfullahi masrur kana nan kana yau da kilo za ka kuma zai azaba sai wallahi kai ma ba abin da kai amma kuma zai azaba sai wallahi to ga dalilin da za ka kirawo Khalid bin Walid sai wallahi maslul fansurhu annabi yace Allah ka taimake shi yanzu Khalid ya rike tuta Allah ka agaza masa to min yawmi idin sumiya Khalid Khalidun sai falla daga ranar aka yi ake kiransa sai gullahi sun makala sana annabi ya ce in firu ba a midu ikuwa da kuma yace kowa ya fito ku je ku je baka ya mu duk wanda suka yi ragowa a gida aka ce su fito ba a midu ikuwa da kuma ku je baka wa ɗan shine ba a midu ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تفلحون إذ تقول للمؤمنين علينا يكفيكم ربكم أن يمدكم كو علينا يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلاء إن تسيروا وتتقوا كو ويأتوكم من قولهم هذا سيد يمددكم كلمة نجي زوجي يمدد كاي كنا أي يمددكم الله زي كهربو yundirkum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwili to sai yake cewa um annaba dai ta tsara yake ku fito ku je baka mutu wala ya takhallafa na hali kada wanda ya zauna a gida fa na fara nasu fi halin kadidi mutane suka fito tawaga in zabi mai tsanani mushafir a kafa wa rukubanan mutu akan abun hawa wane mutum akhrajahu Ahmad Ahmad ya fitar a mujalladi na biyar hadisi na 299 da kuma hadisi na 300 da 301 wa sunadu hada wa fil babi ana bi hurairah wa gairi fi qawlihi a babun ya zo daga babu hurairah cikin fadin sa lamma da an wato linnatin najashi lokacin da wato na'alin nasin najashi yayin da yayi wa annabi alaihi salatu wassalam yayi wa mutane kelan mutuwar najashi sai ce da zuyin tasbiru li akhikum ku nema wa dan uwan ku gabara wa ya sai wata ya tibi bil mas'ala isa wa khamsin zai zo a mas'ala ta 55 da tara nan gaba da kuma mushafi na 116 malai yace zamu kuma maimaita matsalar to kun ji wannan irin sanarwar da tabi ta halatta sai baci na takwas malai yace alamatu husnul khatima alamomin kyakkyawar cikawa Allah ya hada mu da su to shine yace matsala ta 25 kuma inna shari'a al-hakim lalle mai hukunci mai hikima shine Allah kar ja'ala alamatin bayyinat ya sanya alamomi wanda ce wato sanannu yustadallu biha ala husn al-khatim khatima wanda ake kafa dalili da su cewa idan mutum yayi su yayi kyakkyawar cikawa kataba Allah ta'ala lana bi fadlihi wa manni Allah ya ya rubuta mana su ko ya wajabta mana su wato bi fadlihi da falalata wa manni da kuma baiwarsa fa ayyu mamri'in mata bi idaha duk mutumin da ya mutu da ɗaya daga cikin alamomin da za a faɗa yanzu kanat bisharatan lahu wannan albishir ne a gare shi wa ya laha min bisharatin ma dalla da irin wannan bishara al'ula ta farko nadquhu bi shahadati 'inda al-maut mutum ya furci da kalmar shahada lokacin mutuwa wa fihi ahadi ya zo da hadisai na farko man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah da kana aljanna annabi ya ce duk wanda karshen kalmar da ta kasance la ilaha illa allah to zai shiga aljanna akhrajahu al-hakim wa ghayrihi bi sanadin hasan an mu'adh wa min tariqin ukhra anhu bi lafzin aw ta hanyar daban da wani lafazin cewa ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illa allah annabi yake babu wani rai da za ta mutu tana mai shaidawa babu an bauta da cancanta sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne yarje wa zalika ila qalbin muqi hakan yana koma zuwa ga zuciyar da take sakankancewa shine can wani hadisi yake mutta ya kiran ya qalbi yana mai sakankancewa da ita a cikin zuciyarsa shine menene shine mutum ya mutu da la ilaha illallah da ka'idodin da guda bakwai العلم بمعناها نفيا وإثباتا اليقين المنافي للشك سيري أهم الانقياد بحقوقها القبول كو سنة المحبة لهذه الكلمة سيوني الإخلاص المنافي للشرك نشدا سورة na'am eh at-tidqul mari'u min al-kadhib wannan ka'idodin sai mutun ya cika dole sai ya cika sannan la ilaha illallah take in ba ka wala da zama irin take aura don jira aura ya fara hatta idza adraka wulgara qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin me yasa zaka gane ya fada saboda Allah ya ce al'ada sai yanzu it means ne ya fade ta amma sai yanzu wa qad asaita qablu kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika biwadanika litakuna liman khalfaka aya saboda haka Fir'auna ya fada inda bai fada ba Allah ba zai ce wace yanzu ba ya fada amma ta yi mara amfani la tanfa'u ba za ta amfane shi ba ko kaɗan to saboda haka sai an samu yaqini a karanta wa ibnu majah wa ahmad wa ghairihi ma wa sahu ibnu hibban wa sanadu wa hasan indi kama bayyantuhu fi sahiha malai da kamar yadda na bayyana ma a cikin as-sahiha a hadisi mai lamba ta 2278 wala mujahid min hadisi abi hurairah taqaddama fi talqin yana da jira hadisi abu hurairah ya gabata wajen magana talqini kaga ba baya an yi magana cewa da wani cikin jawabi za a ce mutum kun la ilaha illallah ha mutum ya zo gargara ka ce bawo Allah wa da ce la ilaha illallah dan wasu ya ce wai sai a koma shi ne a cewa la ilaha mun yi wannan bayanin a baya idan an mutu ga ya maza kai lakin ko ta ku la ilaha illallah saboda haka a ga ya masa in ya karba shi kenan an dala ta bin ubaidillah hadisi na biyu an karbo daga dala bin ubaidillah radiyallahu anhu qal ra'a umar talha ta bin ubaidillah saqilan sai da umar ya ga dala dan ubaidillah yayi nauyi fa qala sai yace shi malaka ya aba fulan ya kai abu fulan me yasa ne ka la'allaka ta'atka mar'atu amnika wata kila matar babban ka ce ta batar ma ko ya aba fulan ya kai baban wani qala la yaja wa'adna ala abi bakr sai alherin Allah ya kai wa Abu Bakar haji ba magabata ko suna Abu Bakar aka wada ziya sai sun mara addu'a amma su yanzu an fade sai su zagar ta yaya mutum da ya albarka yana zagi abokin annaba ne da da zulam na kud da kud abin ya fara yawa yanzu za ku ga wani wani yana da yanzu an bar abubakar da su ma'auri yanzu an koma kuma kan sauran sahabban da suke kawo a jikai dan kwanan nan nan ka more za ku ga kawai wanda yake da rawa ana tsammani har yana tabbatar yana bugun kirji inda wanda ya zai kare ana tsammani ke zo ya kare shi ina bibiyar karatun sa kullum in yayi ina wani gurbana magana a cikin da an yi karatun za a tafi sai ya sauke da shi duk sati ne sai ya ji rawa ana bin malik cewa an yi za a zo a kare shi ana tsammani kaza kalmomi marasa kyau ya riga faɗa a kansa to kaga jama'atin sun gaba tsine su mu'awiya su sai na umar osman sai na abubakar suna na aisha ya zama wani tsohon yayi yanzu wanda suka kama a dutsen musamman bakwai nan yanzu za a rusa ba na ka ce sauran mai da tsari bakwai alzikin nan ba ta abu wurai da bari da ba shi ma tsine ba ka kawo yusuf in ka rubuta za ga wani da ya rubutu a kansa gaba ɗaya abu huraira da da imamu malik da akan mutane jiriya da ilimin da mutane wai ka uku in kare ine ne ba da mai rubutu ya mutu gaba ɗaya in ka rubuta wai nan kuma ka rubuta musulunci domin a tabi'ai a tabbai kana jira abu huraira to ka ɗaya biya hadisai da wani ko ba jiri gaba ɗaya na musulunci babu domin hadisan da dubu shida ne ba kaɗan. Kana zuwa cikin tabi'an ka cire Imam Malik ka gama rubuta musulunci jiwa a gabas. Kana zuwa tabi'in tabi'in a kiran maka kadin yana sai to wallahi su ukun nan ya dauka gaba ɗaya rubuta su. Wannan duniyar da kuke gani sai mutum ya yi takara zan ba ka mutum zai mutu ba imani Allah. In dai mutum zai rika bin wayannan yan hayaniyar ba so kake ka yi addini ka ba Allah talim alim ba ba da cikin tsaka mai wuya sun yi jihada eh mutanen yau wato amma ka gana ai an ɗauke tsoron mataki to zai da zai Allah ya zaune Allah ya kawo da ƙarshen masu bakin kaya to sai yake faɗa yake cewa malam ya ci gaba da faɗa da yake cewa to sai su da an faɗa abubakar sai su yabe shi alherin Allah ya kai ga abubakar ana faɗa sai su yaba masa amma wasu ana faɗar da zai tafi ne ba illa an yi samiyatu wato سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتا ناجي daga annabi alaihi salatu wasalam hadisan naji hadisi da gare shi yana cewa ma mana'ani ana as'alahu anhu illa al-qudrata alayhi ma mana'ani ana as'alahu anhu illa al-qudrata alayhi yace babu abinda wato ya hada ni tambayi annabi alaihi salatu wasalam a daidai wannan lokacin dangane da wannan kalmar da ake cewa mutum ya faɗi da ya cika da imani zai zace a gurin ubangiji madaukakin sarki in ba rashin ban samu dama ba ne kawai hatta ma da har annabi ya bar duniya ban samu iko ba ban samu damar in tambayi annabi alaihi salatu wasalam wannan kalmar ba yace samitu yaqul naji yana cewa inni la alamu kalimatan la yaquluha abdu Talha ibn Ubaidillah yace naji annabi yana cewa wato na san wata kalma da in dai bawa ya faɗe ta inda mauti lokacin da zai rasu illa ajran alha launu fati ce wato launin da ya lullube haske ya lullube shi gaba daya wanda fatallahu anhu qurbatahu kuma fati ce Allah ya yaye ba damuwarsa duk wanda ya faɗi wannan kalmar yayin da zai rasu qala sai yace fa qala umar to shi damuwar da ya shiga shi talatu bin ubaidillah ko wanda ya gani cikin damuwa ko wannan kalmar ya tuno cewa ina ma ya tambaye annabi wannan kalma wanda kalma ce da in mutum ya faɗi da yayin da zai rasu launin da zai canza Allah ya yi mai zurban sa gaba daya zai rika haske yace shi ta kai shi da kawai zai tambaye annabi wa annabi ya bar duniya sai na Umar ya ce a inni la alamu ma hiya inda wannan kalmar sai ni na tsaka saboda haka damuwar da kake ciki ka fita kaga mu ma za a ga mana yanzu yace na zanda kale yace wa bahiya dala ibn ubaidillah yace wace ce kale yace ta'lamu kalimatan azama min kalimatin amara biha amma inda al-maut yace kana tsammanin zai faɗi wata kalma ne akwai wata kalma wace girma fiye da kalmar da ya gaya wa babban sa lokacin da zai rasu babban sa uwan mahaifinsa ba kalmar da zai gaya mai kubuta mai girma akwai wata kalma mafi tsada da zai faɗa fiye da ita sai na wuri ce kana tsammanin akwai wata kalma da ta bi ta sai ce la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah kana talha talha yace sadaqta wallahi gaskiya da ita ce hiya wallahi hiya wallahi ita wallahi ita ce to malaman duk sun yi zabayan cewa kalma mai ba mai haƙori ɗaya ko biyu cewa la ilaha illallah mutum zai faɗa yayin mutuwa ko sai ya kammala la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato ala biyu ka ce ai dole mukulli ne sai ya ga ba koran mukullin da za a buɗe ko ba guda biyu wasu ka ce a domin annabi ta kai bala amma da ka'idodin ta guda bakwai shikenan saboda kalmar ce ta la ilaha illallah domin haka hadisi ya nuna amma tana da sharadai la ilaha illallah ma'a shuruɗi hadarin sharadanta mutum ya zama ya cika to shine malai yace akhraja wali imam ahmad rakam imam ahmad ya fitar a musnad hadisi mai lamba ta 1384 wa isnaduhu sahih wa ibn hibban binawi ibn hibban ya ga hadisi binawi mun ja ba da ce nawi shine an kawo hadisin mai ma'ana daya amma kalmomin ba dole da zama kwabo da kwabo ba mithlu shine kwabo da kwabo nawi kuma shine kamar a ce na tasiri a ce na tasiri kuma duk abu da suke nufi ko ko kwamfalfe to shi ne kawai na hauli mitilu kuma dole aka ce na sassari can ba a ce na sassari shi ne mitilu kobo da kobo ba da yake sayun ala shartihi ba sayi ne a kan shartin bukari da musulun wa wafaka hu zahabi imamu zahabi ya yi muwafaka ya dace da malam akan wannan wa fil babi hadithin zukirat fit talqi a babu akwai hadisai da yawa da aka kawo a cikin at-talqi الثانية نبيه alama ta biyu bayan kalmar shahada almautu bi raf'il jabin ware mutum mutuwa da zubin goshi abinda iyayen mu suke faɗa da yake da ko malaman goro gumun goshi mutum ya mutu da gumun goshi me ake nufi da wannan kalmar ta karara ake nufi ko wata kalmar daban shi ne wasu malaman suke cewa mutum ya mutu yana neman na kansa neman halalar suka ce yadda kalmar take haka annabi ya ce komi na goshi to ba za mu biya mu ne ake nufi bal yake ya hadithu burayda bin al-hasi radiyallahu anhu annahu kana bi khurasan ya kasance a khurasan fa'ada akan lahu sai je gai da wani dan uwansa wa huwa maridun bai da lafiya fa wajadahu bil maut sai same shi a gadan mutuwa wa idza huwa fi araqi jamili zai same shi gumi na kakkafowa ta gojinsa fa kale zai ce Allahu akbar girma ya tabbata ga Allah da ba abu ya buge ka karbara karbara ai yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa mautul mu'min bi araqil jabi kenan arawi adra bi barawa sai yace mu'mini yana mutuwa ne da jibin goji da gumin goji kaga bai ake nufi ne ma halal ko ko gumi a goji gumi a goji domin inna lil mauti la sakra yayin zarar rai ba sauki saboda haka kaga wanda ya rawaito hadisin sai fassara kai tsaye me yake nufi yace gumi za a gani a goshin mutum alama ce ta husnul khatima cewa ya yake kyawun mutuwa a karaje wa Ahmad Ahmad ya fitar mujalladi na biyar hadisi ne lamba ta 357 da hadisi na 360 wasu ya kula hu siyaki hadisin na Imam Ahmad wanda ta yi nasaiya mujalladi na ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari biyu da hamsin da tara wa tirmidhi mujalladi na biyu hadisi mai lamba ta ɗari da ashirin da takwas wa hasanahu wannan fa yana yi wai na hakuri ne ƙarya ne idan kana da littafin ka koma ka karanta shi za yake baka yake istihala yake baka reference cewa hadisi mai lamba ta kaza karka ɗauka wa molanka kawai a malam baya kwansa sai da zakara sai ce ko ma ka duba wa ibn maja hadisi mai mujalladi na daya hadisi mai lamba ta 400 da 43 zuwa da 44 wa ibn hibban shi ba kaga wannan aiki ne a kanka karatu ba yi wa sai da kayan aiki yanzu sahiha da ya faɗa kana so sahiha ta ba sai ka aje dubu tamanin da wani abu sai ka aje da mujallada din dan guri kaɗan in ba a karatu sai da ka ba a dawa sai da dawa ba nan in babu dawa sai a shiga dawa dole in kana bukatar in ko ba haka ba kai ta zuwa library ta zuwa library wata ran kana zuwa ka je ka ga wani littafin da kake nema babu wani ko ko wani ɗalibin ya je yan yan legal ya cire takardar ko dan biyu ke ka ga ba takardu wallahi ba gurin gaba ɗaya kana neman hadisi guri kaza kana ɗauko ne ga biji guri gaba ɗaya ba takardun gurin wani ya cire an ba shi azabin jiba zai iya jan littafin ba da ya kunye haƙuri ya ko da waya ɗaya ku ba haka wallahi zai zuke shi har ko na ga ne shi za ala abdullahi da aka yi aran littafi zai ɗauko ba shi ya je ka karanta yaran yana kallon ka ka duba ka gama duba ka ba shi littafin da yana bayarwa sai da alheri suke ta guduwa da littafin sai a zo ya rasa waye ba to kawai in ya ga mai kwazo ne ga da ko ba bakin jayi ce ka ja jayi ka duba a nan ka tashi ai an ce ba ka ba a hakan ba saboda wanda ta mu za ka wannan yanzu na dubu tamanin da wani abu ai kare sai ka yi a daji to wannan shi ne to shi ne ma da yake cewa haka musallar in kana son musallar sai ka ajiye dubu saba'in da wani abu zuwa saba'in Allah bai gode ba to sai yake cewa mala yake to wal hakim shi ma hakim mujalladi na daya shabi na 361 haka imamu tayalisi abu dawud tayalisi shi ma hadisi mai lamba ta 800 da da da da da takwas wa abu nu'aym fil hidiya mujalladi na tara hadisi mai lamba ta 223 faqala al hakim zayyun ala shar'i muslim hakim yace sahihi ne akan sharadin muslim wa faqa hudabi wa bihi nazar mala alwani yace bai gaba cewa sahihi ne akan sharadin muslim ala tan bayan aka ce ala sharadin muslim yace yayu in yayu ya yada amma wa bihi nazar yace a la majala li zikri yuna yace babu filin da za a yi bayani akan wannan anan yace amma akwai magana magana cewa ya yi da ya inganta amma magana cewa sharadin muslim da bukari yace bai yadda da wannan ba kun san sharadan sa ai ko awala ta yi wa wa masala isnaduhu wa lam yusalla aw yu'ali yuji adilun zabidun an mithlihi mu'tamadun bi dhabtihi wa naqihi to wannan sharadan ne magana da ake to ya cika wannan sharadan wataƙila shi a gurin sa hasan ne wala hasan ma'ruf turkan wa gada rijaluhu la tasahihi shahra to da haka sai albani ya ce bai gaba sab a koma ne hasan amma bai da sahihi bane to hadisi da ya inganta tun da bai inganta ba zai gaya ba amma magana cewa sharadin musulun ne sai sai nazar la siyama wa anna hada isnadai nasai sahihun ala shartil bukhari wa ne yace musamman ma ɗaya daga cikin isnadan na nasai ɗaya daga cikin su yace ala shartil bukhari ku ji ba yace akan shartil bukhari ne ba da muslim ba ولو شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه yana da shaida daban kuma daga hadisi Abdullahi dan Mas'ud rawu tabarani bil awsat kuma aka ce tabarani ya wuce kima sai an gaya ba a ina kamar bukari ne a ce sahawul wato a karanta hul bukari sai an gaya ba idan aka yi shuruto a cikin sahihul bukari in ko ba a nan ba sai a koma a gaya ba a cikin me domin yana da tafai da yawa a cikin abarin ilimi ne ka dauko hadisi na bukari a wani littafin daban a wani littafin daban ko kuma misali a cikin aradu al jahiliya ka dauko hadisi a nan ga lokacin bukari ya ce kai guru kuskure ne domin mutum zai dauka a bukari sai zai yi bukari sai ka ce a cikin firadi al jahiliya an gane ko ko kuma wani littafin nasa daban sai ka faɗa ka'ida amana ilimi kenan haka kowanne malami da ya sayi sai ka faɗa a guri ka to haka shi ma da barani yana da ausar sannan kuma yana da akbar yana da ausar yana da akbar babba da na tsakiya da karami a wanne haka imamul bayhaqi a sunan idan kace rawahul bayhaqi akhrajahu bayhaqi kai su ana da sunan bayhaqi kenan amma idan ba nan ba sai kace fil kubra ko fi sugura ko fi kaza sai ka faɗa shine amana ilimi ka gani bil ausad wal kabir wal rijali hu thiqat an ga ba ausad da kabir ziya fitar rijal sahih kama bil majma majma'i zawaid mujalladi na biyu tabi na 300 da hadisi ne lamba ta 325 asalita al mawt laylat al jumu'a aw nahariha mutuwa ranar juma'a ko yinin juma'a daren juma'a to gele daren dara alaris yanzu ko shi za a ga da an ga wata sai a ce daren sallah shi za a ga da an ga watan azumi sai a fara salloli a wasu wurare domin azumi ya shiga daga wannan lokacin dare ne na ramadan to saboda haka a daren juma'a shine gobe da dare shine daren juma'a ranar alhamis yinin juma'a kuma ranar kafin rana ta fadi rana na faduwa an shiga yinin kuma asabar an shiga daren asabar shi za muka taɓa wani bayani a baya dangane da haihuwa cewa an ba haihuwa yanzu yau kira ya tura da annabi ya ce yau misali ne kaje karanta tofatul wadud bi akamil maulud na ibn al-qayyim kaga yadda aka tattauna yau kira kai tura kafin rana fara rana ta fadi ne yau kira ya tura bayan rana ta fadi yau kira ya tura malai ya kawo wannan ya tattauna bi kauli sallallahu alaihi wasallam ba min muslimi ya mutu yawmal juma'a babu musulmin da zai mutu ranar yinin juma'a aw lailatul juma'a ko daren juma'a ra alamin da dare kenan illa wa qahu Allah fitnatul qabri ba dai sai Allah ya tsare shi daga fitnar kabari Allah ya tsare mu akarajahu Ahmad Imam Ahmad ya wato fitar da shi a hadisi mai lambobi kamar haka dubu shida da ɗari biyar da tamanin da biyu zuwa da ta wato dubu shida ɗari shida da arba'in da shida wal fatawi fil ma'rifa shi ma ya fitar a cikin mujalladi na biyu hadisi mai lamba ta ɗari biyar da ashirin min ɗari kai ne an abdullahi bin amri hanyoyin guda biyu gaba ɗaya daga abdullahi dan amru wa tirmidhi min ahadil wajhain tirmidhi daga ɗaya daga cikin fuskokin nan guda biyu wala wuce wahid ana anas wa jabir bin abdullahi wa ghairihima fal hadithu bi majmu'i turuqi hasan ta hanyoyin gaba ɗaya hadisin mai kyau ne au sahihun ko kuma inganta ko sahihi ko haka ko ne ne ya inganta a rabi'a na hudu al-istishhadu fi sahati kitab alama ta hudu shine mutum ya mutu ko ya rasu a fagen fama inda ake yaki qala Allah ta'ala Allah yake wannan ayar mun biya ta farko inda ake bayani akan wato shahadar Abdullahi dan dan haram mahaifin jabir wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun Allah ya ce kada ku taba tsammanin waɗanda aka kashe a fagen fama batattu ne ban ku bar wannan magana ahya'un rayayyu ne 'inda rabbihim a gurin ubangiji yurzaquna ala azrika farihina bima atahumullahu min fadli suna ta farin cikin abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim sannan kuma suna yi albishir ga wanda ba su haɗu da su ba min khalfihim wanda suke a bayan su Allah khawfun alaihim suna albishir ga wanda ba su zo sun gamu da su ba na bayan su suna yi wa ‘yan baya albishir cewa Allah kawfu da alayhi kada su ji tsoro wala mu ya hazaru na kada kuma su shiga damuwa ya tabshiru na bi ni'matin min Allah suna yin albishir da ni'imar ubangiji madaukakin sarki ni'ima daga Allah wa fadlin da falala wa anna la la yudhi'u ajra al mu'min kuma suna sanar da yan duniya cewa lallai Allah ba zai tozar da ladan mu'minai ba Allah ba zai tozar da su ba wa anna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minin Allah wani turan turan taladan mu'mine ba to kaga wannan in ba kuma ta mun biya aka Abdullahi bin Haram wanda aka wa shahada a yaki Uhud har sai da Allah ya tafi shi da shi ya tambaye shi me kake so yace yana so a dawo da shi duniya da zo wato ya kuma yin shahada a kuma dawo da shi ai ba haka sau saba'in Allah ya ce na yi alƙawarin cewa ba wanda zai zo lahira ya kuma koma to sai ya ubangiji ka isar wa yan bayan musu gane jihadin da ake samu sai Allah ya alƙawarin to zai zargi ne za ka koya mana aya annabi ya gaya jabiri ya ce ba wanda ubangiji ya yi magana da shi wato shi da shi banda ba haifin ka Abdullahi bin Haram wa fi zalika ahadith yana da hadisai akan haka na daya hijjayi da inda Allah ya fito kitab wane mutum wannan za ku iya tuna a karatun mu na zira da muka zo mun dan karanta su amma ga ji a hadisi da muka zo bayani akan wala ta ka wannan ladina kutilu fi sabilillahi amwatan bala ahya'un inda rabbi aka ce wanda yake shahada yana da fuskoki yana da wata halaye guda shida na farko duk wanda aka yi shahada yufaru lahu fi awwali jam'ihi min dabihi jinin sa na farko da ya daga gaba ɗaya yana diga za a gama da gaba ɗaya zulmansa ɗaya kenan wa yara maq'adahu min aljanna sannan za a nuna masa madaukin sa aljanna daraja ta biyu da zai shahada yake samu wa yujaru min azabil qabri sannan za a kare shi daga azabar kabari uku wa ya'manu wa ya'manu al-faza al-akbar za a kare shi daga firgici babban firgici kun san wato da Allah ya yi magana akan al-fazal al-akbar a cikin al-Qur'ani malamai sun yi bayanai akan wasu malamai suka ce shine idan aka sa ɗan wuta wuta ta lullube shine al-fazal al-akbar eh gidan wasu suka ce a lokacin da wato wuta za ta rika tumfuda ƙeyar ɗan wuta shine fazal al-akbar wasu suka ce a busa kaho da za a yi duk kana bibiyar tafsiri za ga malamai sun kawo wayannan maganganun guda uku duk ba cin karo duka uku ne shi ne fazawar akbar to Allah zai tsare wanda ya jihada abu na hudu daga firgici babban firgici wa yuhalla ayyatul iman za a yi masa ado da ado da kawatawa ta imani sannan wa yuzawwiju min al-hur al-ayn za a aura masa yan matan hurul ayn wa yujaffa'u fi 70 insanan min aqaribi sannan za a ba shi kan ‘yan uwansa na jini ya ceci mutum saba'in. Mutum saba'in zai ce ta, ‘yan uwansa na jini. Wannan jini, na? Na? ‘yan uwansa na jini? A za ta kai saba'in, waye ‘yan uwansa na jini ba za ta kai saba'in ba. Ba kawai ana ne mutum yadda suke gida ɗaya ba, ‘yan uwa da abokan arziki, kakanni, duk duk gaba. Shi ne a ƙarin, kakanni, ‘yan uwan mahaifi, haka wannan family din da ake da extended family idan yazo ai saba'in ba zai zai rika zabi saba'in ai ko kai za ka je ka nemo mutum saba'in sai zai ka zabi to saboda haka shi ne a kare da wucin midi a mujalladi na uku hadisi ne lamba ta 17 wata wa ibn majah ibn majah mujalladi na biyu dari da hadisi ne lamba ta 184 wa habal a musnad mujalladi na hudu hadisi mai lamba ta 131 wai sinadu sai sun ma karajahu a mujalladi sannan ya fitar da shi a mujalladi na hudu hadisi mai lamba ta 200 min hadisi ubadah bin samit wa min hadisi gais qais al-juzami mujalladi na hudu shi ma hadisi mai lamba ta 200 wa isnadu ma ta yi wal aidan isnadin su ingantacce ne har yau gaba ta karshe da zamu tsaya akai malai yace an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga wani mutum daga sahabba annabi alaihi salatu wasallam anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yace ya ma'aikin Allah ma balil mu'minina yuftaruna fi quburihim illa shahid ma balul mu'minina yuftaruna fi quburi me ke ga mu'minai ya ba shi Allah me ke ga mu'minai yuftaruna wato mu'minan da za a jarrabe su fi quburi me yasa mu'minai za a jarrabe su za a fitinance su a cikin kabari amma banda shahidi me yasa mumini ya mutu zai haɗu da firgici na ne cikin kabari domin akwai azaba kabari wani wani nufi kan da min al'azabi al'adida dun al'azabi al'akbari la'allahu yarji'un sai aya ta biyu da muka kawo da take nuna azaba kabari wannan ne wahalar na kawo jiki da yare annabi yu'raduna alaiha ko guduwan wa'ajiya wa yawma taqumu sa'atu adkilu ahla fir'auna ashadda al'azab wannan shine tuje wajen bayani akan azaba kabari ayoyin nan guda biyu to sai yake tambaya me yasa su mu'mina za a fitinance su amma shahidi aka ce shi ba za a fitinance shi a kabari ba bara ku da wata damar ya baya kale yake kafa bi bariki hisuyuku ala ra'sihi fitna wani mutum albarku me albarku wani iya to kaga wannan annabi yace wawwa likawa da takobi yake a kansa wawwa likawa wanda ya fita fili yaki ake ya yi ki fitina wannan iya wannan fitinar ta yi shi banda ta kabari ta yi ba annabi ya iya misali yace wawwal ga wata kobi da nake a kansa kawai ta yi shi wawwal da wannan fitinar kuma sai a kare ba wata ta yi ta eh su ake magana eh ba shi ne ya wawwal ga da takobi ba banda wannan waye takobi da wawwal ga a kansa shi ne ai sai sai rawun da ta yi a mujalladi na daya shafi na hadisi ne lamba ta 289 wa anhu al-qasim wato asar quddi fi garib al-hadis shi ma ya ka mujalladi na biyu hadisi na mai lamba ta 165 wa sanadu sahihun sanadin sa ingantacce ne za mu tashi tambihun to ta ce mai zuwa kuma za mu karanta da ilin babu insha Allah ta'ala sai mun tsara kuma sai mu koma dangane da wannan abubuwan da muka faɗa dai Allah ba mu darin sa wanda muke kuskure Allah ya mana kan da manta kafin mu ji tambayar ka malam gani zai fara lissafi a wannan masallaci ranar alhamis da alhamis ne ta kusan jiya zo da zo da haka zari mu biyo kwamitin masallaci har yanzu ba mu gama yanke wannan lissafi za a saka ba saboda haka za mu gama tunanin dan gaskiya da mun yanke da tuni gobe zai fara to insha Allah ta'ala za mu duba mu ga wannan littafi za a yi wata kila in amma da daban da muka yi a baya ne dan baya aka manta shi za a mai mai da wani dan alittattafai yanzu na tauhidi gaba ɗaya ba littafi ko ɗaya da muke duk mun bibiya za a bayar kuma wasu da yawa ba nan muke to muna so na ba wa su kwamitin masallaci su fara tunanin wato wani littafi ne ba kuma ni da shi muna ta tattauna wani littafi ya kamata dan bayan sallar nan idiyar ne muka yi za a fara to insha Allah ta'ala duk alaris maka zuwa isha zai fara wannan littafin insha Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam na'am fi sa'atil kitab wa eh idan wato kariya suka je bawa wato addinin Allah ka gane ai jami'in tsaro akwai jami'in tsaron da zai iya zuwa ka gane yayi shahada wanda ya zo ya rewa musulmi rubani ka gane yana musulmi da baɗi kana can kana bacci a kowanne suke zuwa su kawo wa musulmi hali su yi kaza su yi kaza su yi kaza suka je garin wannan za a iya kiran sa shahidi ka fahimta da kyau yawwa irin wannan ana ba su wannan goma shi za a ke so mutum da tafi harkar da a wato dabara ya zama ya kyautata niyya kyautata niyya an ba ka waje mutu a banza Allah a banza ya zama Allah kake wa yi ka fahimta da kyau yawwa ba za a ci za a ce ce a ya danganta da inda mutum ya je kuma da kyakkyawan niyyarsa na'am na'am alaikum salam eh eh to karatu ne mai zaman kansa an gane ko na farko al'ilmu bi ma'ana akwai hadin kaji akwai hadin da mu bi abi kaga ku jaji haka za mu dora wani lokaci insha Allah kuma shi ne amfani da tattauna da rubi wata kila littafin da za a zaya ga irin wannan sun kaga sai ma da ya biya muku ranar Allah to ya kamata mu biya a haka subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk